أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهيم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وفقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 27 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi daidai da 27 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 23 a 23
talatin shi ya gaya min jiya na shi nake tambaya na ce don aya ta nawa ce sai kawai gaya min sai na rubuta to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بسم الله الرحمن الرحيم a ayoyi da suka gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki yana ya ba mu labarin 'ya'yan annabi Adam guda biyu da Kabila da Habila wanda Kabila ya kace Habila saboda me saboda wato zalunci saboda ai zalunta sai ba wani laifi da yayi masa saboda zalunci to wannan hukunci na kisan kai wanda shine farkon wanda ya soma kisan kai Allah madaukakin sarki ya ga mana yadda aka yi har yadda ya binne gawa dan uwansa a annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga lokacin da yayi wannan kisa duk lokacin da aka yi kisan kai a duniya sai ya kasance yana da zunubi na kisan kai wannan ko ina aka yi sa'annan akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani zunubi wato wanda Allah madaukakin sarki yake gaggauta yin ukuba a kan shi a nan duniya sa'annan tare da abin da Allah ya yi tanadi na azaba ga wanda ya yi su sai ce kaman zunubin zalunci na kisan kai da kuma wato yanke zumunta kaga an ka duba abin da kabila ya yi zalunci kuma ya yanke zumunta ya za ka kashe dan uwanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya kaga yanke zumunta ya tabbata sa'annan bai yi wani laifi ba to to saboda wannan abin ne ya faru Allah madaukakin sarki ce min ajali zalik sakamakon wannan ne katabna ala bani isra'il sai muka wajabtawa bani isra'ila muka rubuta a kansu muka ba su hukunci cewa annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs duk wanda ya kashe wani rai yadda al'amarin yake wanda ya kashe wani rai ba tare da ta kashe wani ba haka kawai au fasadin fil ard ko ba tare da wannan ran ta yi barna a bayan kasa ba to hukuncin wanda ya wannan shine faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya kuma ka kalli hukuncin da Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da wanda ya kashe mumini za ka ga to in mutum ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya ma me za a yi masa Allah maɗaukake sarki cewa yi man qatala mu'minan muta'ammidan sai ya ce fa jazaohu jahannam sai ya ce khalidan fiha sai ya ce wa ghadiba Allahu alaihi sai ya ce wa la'anahu sai ya ce wa a'adda lahu azaban alima to in ka tara wannan azaba ga wanda ya kashe mutum da sai ka tambaya to in ya kashe mutane da yawa me za a bar kaga dai bai wuce wannan wannan ba la'antar Allah tabbata a wuta na duka kalisa fa shi yasa Allah madaukakin sarki bai yadda ba a kashe wata rai sai wadda shari'a ta kashe in kuma shari'a ce ta kashe wannan ran to na
to zo ta shan
ba shi ina ba shi ina abin ina abin ba wani to ruwan nan ba shi ba ba ba shi wannan the college that one eh what are you here, here for you want to convert to islam i hope no one force you to convert to islam hmm? out of your will okay okay what uh, engineered you to convert to islam do you have any story So Alhamdulillah, Islam is the belief in the oneness of God. And the Prophet Muhammad is the last messenger of God. This is Islam. These two words, it is what every Muslim you are seeing throughout this world. They said, agreed and uttered. You agree with this? Okay, repeat after me. Say, Ashhadu. Allah ilaha. Illallahu. وأشهد أن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم now you are Muslim like everyone they are saying Allahu Akbar Allah is the greatest they are welcoming you to Islam by saying Allahu Akbar Allah is great so what's your name Okay, you have chosen Muhammad. So from now your name is Muhammad. You know we, we are now doing fasting. Yes. So you will start your own by thi- from this time. Okay. So you are going to take bath. When you go, wash the whole of your body with the intention that you accepted Islam. Uh, pure water only. So they will direct you how to go about the other things, inshallah. You went with him, so he will lead you. Now, Allah maɗaukakin sarki ya ya tabbatar da shi a musulunci Allah mu ma ya tabbatar da mu a musulunci wato shi shi musulunci kawai rabo ne na Allah wallahi idan Allah ya nufi mutum da da musulunci sai ya baka mamaki ba wani dalili kawai shari'a ce ta Allah Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana namu shi yasa ba a ba a alfahari da musulunci ba ina nufin alfahari wai ka ce kai musulmi a'a ka ringa jiji da kai kana raina wasu ba kyau saboda kai ma baka akai haka ga dama sai a kwace eh ba wani wanda gwaninta sai ya sa ya zama musulmi shi yasa kowa sai ne ya lum lum lum ya ta gode wa Allah Allah ya sa mu rayu musulmi mu mutu muna musulmi na Allah madaukakin sarki ya ce a annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda duk ya kashe wata rai ba tare da ta kashe wani rai ba au fasadin fil ardi ba tare da ta yi barna a bayan kasa ba faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane ne ga baki dayan su wa man ahayaha wanda ya raya rai wato shine wanda ya yadda cewa kisan kai ba kyau bai kashe kowa ba kaga kenan babu wanda zai kwaikwayi aikinsa don haka wannan shi kuma aikin da ya yi Allah ya ce faka annama ahayar nasa jami'a kamar ya raya mutane ne ga baki ɗayansu Allah ya ce wala kadi ja'atuhum rusuluna bil bayyina hakika manzanninmu sun zo musu da hujjoji bayyanannu kuma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun Allah ya ce bayan duk hujjojin da manzanninmu suka kawo musu da yawa daga cikin yahudawa suka waye gari a bayan ƙasa barna kawai suke barna suke kowa dai ya san barnar da suke ana a yanzu yanzu nan barnar da suke yi na yanzu nan maganar da muke yi suna kan barnan na yawa wanda ya san maganar falastin kala ku ce ya je wani wanda ya kai wanda wanda ya san maganar Palestine ya san halin da suke ciki ya san maganar Syria ya san halin da ake ciki duk ya san lalle barna take wani abin da zai baka mamaki irin barnar da ke faruwa a duniya wanda ma baka yi zato kai kai tsammani suna da hannu ba sai ka tarar da suna da hannu wanda za ka gani barna ce ma a ƙauye kamar su ba san ƙauyen ba amma Allah ya san shi wannan shi yasa kaga kungiyoyi kungiyoyi waɗanda suke barna a bayan ƙasa sai suna yi suna bi suna yi kowace irin ƙasa da kowace al'umma da irin nata kowace irin ƙasa da kowace al'umma da sunan da suke sa mata yadda ba za ka ɗauka duk waɗannan kungiyoyi ai ba zai ba ka mamaki alka'ida wacce alka'ida da yawa musulmi sun ɗauka kama wata ƙungiyar musulmi ce kama musulmi ne suka yi alka'ida alhalin su suka yi kayansu usama bin ladin da ka gani ake ta hayaniya nasu ne nasu ne kayansu ne profatinsu ne duk abin abubuwa da yawa to amma sai su ja hankalin musulmi sai mutum ya ɗauka da gaske ne sai ya shiga daman kuma abin da suke nema ke da haka Allah madaukakin sarki yadda ya faɗi da yawan su mabarnata ne a bayan ƙasa tun da har gobe har yanzu har tashin alkiyama haka su na akwai wasu mutane daga wata kabila da ake kiranta ukal ukal su ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su takwas munafikai ne suka zo suka ce sun musulunta suka zo har madina suka zauna a madina to kusan madina tana koran munafikai a cikinta eh madina tana koran munafikai duk mutumin da ya je madina ko yau gugu ya ji ya damu to munafiki ne no haka yake har gobe har gobe har dini in ka shiga garin madina ka ji kana son ka tafi ka ji garin bai ma bato akwai matsala saboda gari ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi daban da sauran garuruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda kura take yawo a garuruwan mu haka imani yake yawo a madina ka san dai yanzu in ka sa farar riga da safe ka tafi kasuwa ka je ina ne lokacin da za ta yi da shi ba za ka sani ba sai dai in ka zo cirewa ka ga ta yi da shi yadda kura take zuwa da ta ba ka gani to haka nan yadda ka ga wannan riga na da shi haka nan in kana madina za ka yi ta karuwa da imani imanin ka zai ringa hawa kuma kuna sanar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda duk ya sami iko ya mutu a madina ya mutu a can saboda zan yi ceto na musamman ga wanda ya mutu a madina baki'a a madina take baki'a nan ne makabarta nan ne vip in kana jin vip na makabarta da za a ma jaraba a ce ka rubuta vip makabarta ka ce baki'a saboda ta fi kowace makabarta daraja a duniya makabarta ce wanda ta goma shi ma da Allah zai musu su kaɗai Allah zai tasa in za a yi tashin kiyama sai sun tashi su kaɗai kafin a tara inda rududu a taho kasan lalle sun isa bi aiki na'am da haka makabarta ce wato ga mutuwa a garin madina abubuwa da yawa an ka ɗauka to haka madina take kore munafukanta to shine da suka zo madina sai suka ji ba za su iya zama ba sai kanzuwa ya kama su ciwo ya kakkama su suna ta shiga damuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauka da gaske ne musulunci nasu sai ya ce a'a da su tafi haka ga masu kiwon a abin nan raƙuma akwai wani bahawan gida annabi sallallahu alaihi shi ya sa shi ne ma ya tafi da raƙuma raƙuma guda goma sha biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku bi shi a bayan gari inda yake kiwo kullum ku ringa shan nonon raƙumi da fitsarin raƙumi kusan fitsarin raƙumi magani ne amma ba sai ka iya sha na eh eh sai amma tare ne yanda za ka iya sha amma magani ne sosai to annabi sallah kuma haka suka yi suka je suna sha kwana biyu kwana uku kawai sai suka warke sai suka yi shawara su kashe shi su kashe ya sa suka kashe shi mummunan kisa dan tsire idan sama suka yi suka kashe shi sai suka kore raƙuma suka tafi labarin kisan shi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada mayaka su ashirin da jagorancin naman ta sunan shi shi ya jagorance su suka bi sai da suka kamo su aka kamo su aka dawo da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yadda suka yi masu su ma a yi masu haka aka kira idan su aka hana su abinci aka sa su a rana har suka mutu to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da annan aya Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasula sakamakon waɗanda suke yakin Allah suke yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yas'auna fil ardi fasadan suka suka yada barna a bayan kasa irin yadda abin da suka yi nan Allah madaukakin sarki ya ce hukunci na farko ayyukan taro a kakkashe su kashe su ya yi daidai au yusallabu ko a tsire su a tsire su wato a gicciye su au tuqadda aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a musu yankan yankan a yanke kafa a yanke hannu daban-daban a yanke musu kafar dama a cire musu kafar hagu ko kuma ayyun hau min al'ard ko kuma a kore su a bayan ƙasa malaman tafsiri da yawa suka ce wannan korewa shine prison da mu an kulle mutum kaman baya gari na an kore shi a gari saboda koren mutum a gari yadda duniya ta zo yanzu kaga matsala ne garin da zai koma amma an kulle shi daidai yake da an cire shi a cikin al'umma ya zan baya baya ciki Allah madaukakin sarki ya ce zalika wannan sakamako da aka yi musu lahun fi duniya suna da taɗewa a wannan rayuwa ta duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma abinda suka yi na ƙarshe ma ridda suka yi bayan ma sun kashe shi sun abin nan daman ƙarya suke munafukai ne sai suka yi ridda to shine Allah madaukaki sarki ya saukar da wannan aya wannan ya zama hukuncin dan fashi dan fashi da makami da ake kashe shi haka musulunci ya ce a kashe shi saboda barna yake yadawa amma kusan a musulunci ba kowane barawo ake kashewa ba barawo barawon da ya zo da makami zai yake kashe mutane shi ake kashewa amma barawo mai zuwa ya saci tumatir ko miya ba a kashe shi na ba a kashe shi ana yi masa ana duba ma me ya sata da yawan abin da ya sata kafin in ya kai a yanke masa hannu wanda za mu zo mu ji Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda za a yanke masa hannu amma ba ba kowane barawo ake ake abin nan ba kaga sai aka waye gari wanda ba a kashewa mu kuma shi ake kashewa wanda ake kashewa kuma yana na yana morewa ba a kashe shi zaka tar da wani yanda zai zo yana gaya ma ya kashe mutum goma na nan to wanda ya kashe mutum goma ya yi ikirari na to me ya rage to amma sai kaga shi ba bai da matsala sai wanda ya je sata akwai barayi ma wanda yake a ƙa'ida musulunci ba ba hukuncin su wato kamar yan sane an sane ai kaga shi barawo ne ko na ko dai dan sane ne barawa ne ko ɗan sane ne na ba ɗan sane ba ne na eh amma ɗan sane ne to to yanzu a shari'a musulunci an kama ɗan sane mai ake mar tambaya ne shi dai ba yake ba hannu ake na? wato ai kaga sane an ce ma sane galibi sane akwai sakacin kaci ai kun san dan sane wanda za a ji ana wasa da buri yana ce ma kai kaga ya yi tsalle kai yana sa hannu a aljihunka na yana wani ma haka zai dafa ka kaman kuna yana cewa kai abin yana kan wasan yayi kyau sai zare maka wani abu kaga wani aya akwai akwai sakaci sata ta musulunci wanda ake yanke hannu fa ita ce satar da ta cika sharuɗa tana da sharuɗa sai wanda ya je ya ajiye abin da a inda ba za a gani ba ya gicciye shi ya adana shi shine in an sata amma yanzu da za ka zo ƙofar gidanka misali ka zo da mota ka zo da kuɗi a cikin jaka abokinka ya tsare ka kuna ta hira ka ɗora a kan but sai ka shiga gida ka bari da wani zai ɗauke shi an kama shi ba yanke ma shi tsuntuwa ne akan motar ka yi ma'abuwar gida na? ai kusan dai wanda yi wani akwai sakaci a wajensa na nuhu amma wanda aka je aka ajiye abu a kwati ko aka shiga da shi gida na? ko ya ji shi ne yake da ɗaukar hukuncin barawo shi yasa idan aka zo kotu aka yi wata shari'a sai mutane su kasa ganewa cewa kamar an yi alkali abin da yake ta dubawa kenan saboda musulunci ba wai suke a yankewa mutane hannu ba ha so yake a daina sata eh shi ne ainihin manufar musulunci so duk abubuwa baka je Allah da ya ce in mazinata sai an samu mutum hudu kai da kaji wannan ai ka san ba su ake a kama mai zinan ba na mutum hudu mutum hudun nan kowanne sai ya gansu suna zina ba wai ya gansu wani abu shari'a cewa ta yi inda za a samu mutum uku wannan ya zo ya ce ya gansu suna zina wannan ya ce ya gansu wannan ɗaya ya ce a'a ni dai ina shiga na same su a zaune a kan kujera dukansu amma ba kaya a jikinsu kun ji wannan magana to waɗannan uku kowa sai an mar bulala tamanin ai duka sai amma saboda shi bai gansu suna zina ba shi dai ya gansu yanzu ya musu hukunci kawai sun tube tsirara saboda me duka musulunci abin ne ba yake kore abin yake so yayi shi yasa makiya musulunci da suke zargin musulunci kamar ya zo ne yayin yanki hannun mutane wallahi sun sani ƙarya suke ko ya zo ne ya hana ita zina barna ce ga al'umma barna ce Allah da ya hana mutane zina Allah taimako mu yi shi yasa da rayuwar mu ta zama ta daidaita muka zama mutane muka sha bambanci da da da akuyoyi muka sha bambanci da dabbobi amma inda Allah ya bari kawai ana ta zina da ina kake ina nake na da dai rayuwar ta mu ba ta da haka Allah ya tsara mana rayuwa ne wanda za ta yi daidai da da da da da rayuwarmu mu zama mun rayu duniya rayuwa mai kyau sannan mun mutu mun shiga aljanna Allah ka samu a ciki
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim Allah yace sai dai waɗanda suka tuba tun kafin ku kama su kafin ku kama su suka ga wannan aiki da suke ba kyau suka tuba suka zo suka ce sun sun daina to fa'alamu ku sani annallaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wato Allah madaukakin sarki so yake a tuba shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki duk wasu nau'i na jama'a duk wasu nau'i na al'umma sai da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kira cewa su tuba har mummune Allah bai bar su ba sai da Allah ya ce su ma su tuba da haka tuba Allah maɗaukakin sarki yana son ɗan adam ya zama mai tuba in mutum yana tuba Allah bai mada azaba eh tuba Allah yana son a tuba kuma Allah shi mai iko ne akan komai mai igafara ne mai jin kai shi ya sa ma ya sa ya sa sunan shi gafurur rafi mai gafara mai jin kai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi ma da ba dan ma kuna laifi ba kuna tuba da Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutane wanda za su yi laifi su tuba Allah ya musu gafara don Allah ya cika sunan shi na mai gafara mai jin kai eh da haka ba a Allah madaukakin sarki yana gafara eh abinda ba a san musulmi yayi shine ganganci ya ga Allah yana gafara bari kuma ya tare Allah da sabo to wannan matsala ne domin in Allah ya kama mutum shi kuma ba kyau idan takaman mutum tuba to Allah madaukakin sarki in zai kama shi sai ya kama shi yana zunubin bai ma gama ba ka ga ba magana tuba ai ba a yanzu mai shan giya ai sai ya gama sha ne ta suke shi zai ce ya tuba ko to sai Allah ya bar shi lokacin da ya kai haf na ya ya zuba haf ga haf a kofi sai ya kashe shi ka gama gane tuba ba ai ba ba yawa babu ita dan ba a tuba ana zunubi eh da haka dan adam kada ya yawa Allah madaukakin sarki haka kuma ya zama cikin tuba kowane lokaci dan mu masu kuskure ne kowane lokaci ko ka sani ko baka sani ba na Allah madaukakin sarki ce ya ayu hallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku bi Allah da takawa wa butagu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga Allah ku nemi wasila zuwa ga Allah in an ce wasila shine duk wani aikin alheri duk wani aiki wanda zai kusanta ka zuwa ga Allah ana kiran shi wasila sannan akwai wasila wani waje sunan wani waje ne wanda Allah madaukakin sarki yayi wajen ɗaya ɗaya ɗaya yake shi ba tilo a cikin aljanna yake kuma daga daga a saman a saman firdausi yake daga wannan wajen sai al'arshin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi idan aka kira sallah mutum ya bibi mai kiran sallah bayan an gama kiran sallah yawa manzon Allah salati sannan ya roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan waje wasila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat lahu shafa'ati wani ruwaya halal lahu shafa'ati annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci mutum da haka in aka yi sallah aka kira sallah kai ka bibi kiran sallah da raina Allahu akbar Allahu akbar kana Allahu akbar Allahu akbar in yazo wajen hayya hayya ala kai kuma ka ringa la haula wala quwwata illa billah ko ka maimaita hayya ala ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ka bar shi da hayya ala kanana ta la haula wala quwwata illa billah sannan in an gama kai wa annabi salati sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ati muhammadan lil wasilata wannan shine wajab wal fadilata wa darajata rafi'a wa ba'd maqam mahmud alladhi wa'adta sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan to ni kuma zan cece shi ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace wajahidu fi sabilihi kuma ku yi jihadi dan daukaka addinin Allah Allah yana nana ta kalmar jihadi saboda jihadi a musulunci kala biyu ne akwai jihadi na babba da karami maluma suka ce jihadi ma wanda ake daukan makami a je a haji da kafirai a yi yaƙi a yi buge in buga shi ne ƙarami shi ne ƙarami babban shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihad ya ce jihadun nafs mafi girman jihadi shi ne mutum ya yi jihadi wa kai shi ya yaƙi kai shi to ka san an ce ka yaƙi kanka ne ba bugun kanka za ka yi ba ana nufin ka danne zuciyarka ta bi Allah ka danna zuciyarka ta bar saban Allah ka matsa wa zuciyarka duk abin da Allah yake so ta yi ta dinga yi ka matsa wa kanka duk abin da Allah baya so ka bari to kai jihadi babba wata rana an dawo yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam abja sahabbai ga wanda suka ji rauni ga wanda suka gaji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu raja'ana min al-jihad al-asghar mun dawo daga karamin yaki saura babba shi ne ɗan adam ya zama yana bin Allah don shaidan yana nan ba a yasa mu bi Allah bare ma wannan lokaci da ya hada mu da waya da ya hada mu da ƙananan shaidanu wayoyin nan shaidanu ne ba ku ce mun a'a na Allah ibn sai ne iblis da ka sani shedan ai ina ga tunda aka samu waya aka sa mata data shedan ya ja bargo ya rufe kashi to me zai zo yi me zai zo yi dama wuta yake so a shiga to shi ga hanyar shiga wuta a cikin wayan nan ba iyaka kallon dare kallon sarki Allah madaukakin sarki cewa yi kullul mu'minina ko yaqudu min absarihim wa yahfazu furujahum ya annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minin su ringa rinsa idanunsu yaqudu min absarihim su ringa rinsa idanunsu wa yahfazu furujahum su tsare wato al'auransu wannan da kenan lokacin da sahabbai in ka fita kana yawo kana so ka ga tsaraicin ma babu to yanzu ba yanzu ba yanzu zina ake ana sata a cikin waya ba ku ce mun ba na haka yake ai zinace-zinace irin fasikanci iri-iri abinda idan mutum ya yi Allah yake la'antarsa suna nan ba su da lissafi a cikin waya kawai sai dai musulmi ya ji tsoron Allah ya tsada kan shi ya sani Allah yana kallonsa amma ba su ba wani wanda zai ma wani shamaki amma sabon Allah suna nan burjib a cikin waya eh suna nan kuma ga ta kowa tana hannunsa datan ka na karewa sai ka ji kamar za a za a halaka ka in datan ka ya kare hankalin ka ya tashi yanzu wani kudin da ya sa data ba bai ba wa Allah wannan kudin zuwa lahira ba wallahi wani kudin da ya sa kati bai aika wannan kudin lahira ba ai kun gane lissafi in yanzu ka tara kudin da kai sai kati a rayuwarka da kudin da kai sadaka a lissafa sai ka sha mamaki na eh sai mutum ya sha mamaki kudin datan ka yafi kudin da yake zaka je a lahira biya ka kai kenan akwai gyara ya kamata mu gyara ya kamata duk koma mai kai na lahira na ya zama shine mai yawa dan nan ne tabbas nan ne zaka je ka tarar ka zauna a ciki ka bore shi har zuwa na har abada wannan kuma mafi yawa ma sai ka tarar da ka kaga wanda ya sa datan ya bi Allah da ita ba su da yawa sata ake kawai ana sharholiya wani in ya sa kiɗa zai je ita shan music ya kama can ya kama can ya kama can bare ma yanzu da suka sako tashoshi masu hatsari mai hatsarinsu yanzu akwai tashoshi da suke sa a yi ridda wallahi akwai tunnel na ridda kuma an yi su ne don kawai a mai da yara kafirai suna nan akwai tunnel na koyon tsafi akwai na ƙungiyar 'yan asiri iri iri iri iri yanzu sharin da ke cikin wannan abun fa baya lissafuwa wallahi to in Allah ya sama baka san shi ba ka huta eh amma akwai akwai tashin hankali mutum ya ga abubuwan aka cutusa a ciki eh wanda yake na damuwa da aka shaida kawai sai yi bacci abin saboda wannan ma ya ishi mutane dama abin da yake so a haɗe da shi a jahannama Allah ka tsare mu eh Allah karka ba shi iko a kanmu na Allah madaukakin sarki yace la'allakum tuflihun wato la'allakum tuflihun tabbas idan kuka bi Allah da takawa kuka nemi hanyoyin masa biyayya kuka yi yi jihadi don ɗaukaka addinin sa Allah ya ce tabbas za ku rabauta shi yasa zaka ji malaman tafsiri suna cewa dilla Allah Qur'ani su anatta tabbas ne amma da larabcin ka ce la Allah mai yiwa amma dan alqur'ani da Allah yake faɗin abubuwa yana tabbas za ku rabauta insha Allah na'am innal ladina kafaru wa anna lahum ma fil ardi jami'an
innal ladina kafaru Allah madaukakin sarki ce lalle hakika waɗanda suka kafirce law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke bayan ƙasa nasu ne abin da ke cikin ƙasa a ce suka mallakar su ne wa mislahu a ce suna da wani ninki irin wannan ma'ahu tare da wannan abin da ke cikin ƙasa liyabtadu bihi min azabi yawmil qiyamah wato don su ba da wannan ya zama fansan azabar da za a musulun tashin alkiyama Allah maɗaukaki sarki ce ma su ƙibbula minu da ba za a karba ba kuma da za su bayar ɗan adam ya ga azabar Allah zan kiyama fa cewa yake yi kowa da kowa Allah a sace a wata shi a kyale shi wakil Allah yana cewa man fil ardi jami'an basu mai yubi mutum zai yarda a bada duk mutanen duniya a sasa a wuta shi kada ya tsira Allah madaukaki sarki kuma ba zai yi ba za ka yi muna Allah yana gaya mana yana da azaba yana da azaba dan adam baya zama yayi nazarin azaba azabar duniya ma ba ta da kyau bare azabar Allah eh azaba a nan duniya malaria wannan ta kama ka sai ka ji hankalinka ya tashi malaria bare ta haɗu da typhoid na? na? to bare ta haɗu da mura na nufin a lokaci guda za ka ga dukka ba ka jin daɗi bare a ce to azabar Allah wuta ka duba ɗan adam nama ne fa da fata da ruwa kaga bai bai shi kawai wajen lajan lagwada ya kamata ya zauna aljanna ne ta bai daidai da ɗan adam amma azaba ka ɗan adam ya shiga Allah kiyaye zai goro kuma ka san azabar lahira fa ka san duniya in kai ihu ka ci wuta ka ce ka sha wahala sai a kyale ka ko wallahi lahira ba haka ba su Allah madaukakin sarki ya shirya azabar da mala'iku waɗanda su ba sa tausayi su azabun ma daɗin ta suke ji saboda Allah ne ya ce a yi eh haka suke shi yasa za ka ji idan Allah ya faɗi ‘yan wuta suna tsalle ihu Allah ya ce wa iza ulqu minha na makanan dayyikan muqarrabina da'u nalika subura idan aka daure ɗan wuta daurin wutan malam aka jefa su a cikin wani lungu na wuta a cikin wuta saboda azabar wajen sai su tsalle ihu Allah ya ce idan suka yi ihun nan suka wayo suka kira maimakon mala'iku su ce ku yi haƙuri na sai su ce musu la tad'u al-yawma suburan wahidan ya ce karku yi kuka kaɗan wadu musu abu da baki sosai na ai kuka sai ce musu kuka ma ba a fara ba ba saboda azaba ba a fara ba su kuda to kaga wannan wajen ya mutum zai zai shiga ya mutum zai shirya kansa yana gani akan wannan abin da babu tabbas dan duk duniyar nan babu tabbas komai da ka gani babu tabbas babu tabbas saboda abun zuwa yake ya wuce zuwa yake ya wuce wanda ya shekara arba'in a najeriya ai zai gane duniya babu tabbas wanda sun yi shekara arba'in mu muna nan abuja baban gida ya dawo muna nan kaga aka dawo da kabinet din shi da jama'ar da duk ka sani kana nan kana nan suka dawo ba ko ɗaya a mulki na an gama babu kada suna nan ma ba sa nan wanda suke da ran ma ba sa nan mu da yake a national mosque muna ganin su zaka ga mutum ka san shi da yanzu kuma ya dawo ya dan zo ka duba aka yi wannan gwamnatin aka yi wata aka yi wata aka yi wata na haka nan wanda ake ciki in kana da rai wata ran su ma haka haka da babu kenan duniyar nan gaba daya yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta ta haka take yace wa man hayatu dunya la mata'ul ghurur yace rudi ne kawai dan ka to kaga saboda rudin kuma mutum ya sake ya asarar lahira kaga abin bai yi ba shi yasa in mutum yana tuna waɗannan ayoyi zai ga lalle duk abin da za a yi bi Allah kuma a wannan rayuwar da haka zai dan zai zo ya ji daɗi cewa ya bi Allah ranar da mala'ikan mutuwa suka zo kan kafa ranar za ka gane lalle kayi hikima wala ranar za ka gane da ake hayya ala sala kake zuwa masallaci ashe Allah ya taimake ka da Allah ya ce a daina zina ka dani kad Allah ma kai ta da Allah ya ce ka a shagiya ka daina ka lalle kai duk ranar za ka gane ka Allah ya taimake ka sanan wanda ya sake yayi abin da ya ga dama wallahi shi ma ranar zai gane shi yayi kuskure eh kuskuren da babu jara Allah kiyaye saboda da wani wata tafiya ce wanda take duniyar mutum da ya gama ta mala'iku ce masa suke in dai aljanna zai tafi to nuna masa suke ai Allah ya huce shi da kai daga wahalar nan saboda duk duniya wahala ne dukkan duniya da ka gani wahala ne ko ka gane ko baka gane ba wahala ce haka Allah ya yi ta Allah ya ce laqad khalaqanal insana fi kabad mun halitta dan adam a cikin wahala eh babu wanda ba wahala yake sha ba ah to tunda shugaban kasa ma yake shan wahala ya magana ta kare ba na shugaban kasa ma wahala yake sha gwamna ma wahala yake sha minista ma wahala yake sha na amma ka san talaka ba zai gane wannan karatu na ba zai gane cewa waɗannan wahala suke sha ba saboda shi dai ya gani kawai sun wuce a mota shi ke amma Allah shi sun san wahala suke sha saboda mulki ma wahala ne jagoran jama'a wahala jagoran